أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ashirin da shida ga watan Ramadan, ita Ramazan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci, ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a ta jihar Gombe, Gombe State University, inda muka saba haduwa a dukkan yammaci na waɗannan kwanaki a cikin wannan wata domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul taha mun tsaya a karatu da ya gabata aya ta 35 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 36 a suratul taha um, kafin mu shiga karatu an turo tambayoyi wannan bayan sallama da fatan alkhairi yace shin zai iya cire zakka zakkar fidda kai ya kuma ba wa mahaifinsa ko wani wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya idan su mabukata ne tun ba shi da hali kwata-kwata a gunan zakatun fitir ana so a ba wa dama talakawa ne kowa ana so ya samu abinci a wannan rana mahaifin mutum bayi da abinci shi ya samu ya tsayi abin da zai fidda zakatun fitar da shi maimakon ya kai wani guri mahaifinsa ba abinci watakila mahaifin ma bai samu fidda zakatun fitar ba tunda abinci ma ba shi da shi ya halatta ya ba shi in ya ba shi wasu ma suka ba shi ya ware abincin ranar shi ma ya samu ya fi da kai wannan yayi haka wanda suke uwa da yau ba daya shi bayi da wadata ba shi da hali shi kuma wannan ya samu damar zai fi da zakatul fitr to sai ya bashi babu wani laifi a cikin wannan wallahu a'lam sannan yace in ya cire zakar fit da kai tambayar sa ta biyu in ya cire zakar fit da kai din zai iya rabawa biyu ko uku ya ba mutane daban-daban a idan iya tasa ne kawai to ga mutum da ya zai bayar saboda ba ba ta kai yadda za a raba ta ba amma in da shi da iyalansa ne ya auna kowane mutum daya mudu daya da rabi irin wannan mudu da ake aunar da abubuwa a kasuwa a gombe ba kamar irin na wasu gurare ba mudu daya da rabi shi yake wa mutum guda to kwano uku mutum biyu kwano uku mutum biyu kwano uku mutum biyu gidansa da iyalansa da ya tara sai fit da adadi mai yawa sai ya tunanin rabawa wa biyu ko uku in dai adadi mai yawa ne abin da ya fitar ya raba wannan babu laifi wallahu a'lam wannan bayan sallama ce tambayarsa ita ce wanda ya tashi a cikin dare da janaba zai iya yin taimama ya yi sallan tahajjud idan har bukatun taimama ta kama shi ko ba shi da lafiya ko kuma ba ruwa aka ana yin taimama a yi sallan farilla ma sallan asuba ma za a iya taimama a yi in ba ruwa ko akwai rashin lafiya balle sallan tahajjud haka ya halatta in dai akwai dalilin yin taimama ko rashin lafiya ko rashin ruwa ko abin da zai sa ba zai iya taɓa ruwa ba wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'an alkhairi um, ya ce ya nemi aikin polis ne sai bai samu ba amma wani mutumi ya ce kar ya damu zai sayar masa da bakan naira dubu ɗari biyu shin ya halatta ya saya ko kuma wanda yana daga cikin taɓarɓarewan tarbiyya da lalacewa da al'umma ake ciki a ƙasar nan a inda za a ce mutum ba zai samu aiki ba amma za a sayar masa duwanda ke sayar da aiki ya ci amanan aikin ya ci amanan ƙasa ya ci amanan addini ko kafiri ne shi ya ci amanan kafirci to balle musulmi saboda haka kwata-kwata babu dalili mutum mai zai sai da aiki wa wasu bayin Allah ‘yan ƙasa don shi ya samu dama wasu ma danginsa ne wasu ‘yan garinsu ne wasu ‘ya'yan ‘yan uwansa ne wasu ‘ya'yan abokanansa ne amma wasu ya sai ko ma ba 'ya'yan kowa ba ne da ta wajen alaƙa na jini in dai bayan Allah sun yi karatu suna neman aiki mutum ya samu dama ko da ake ba mu labari shi ne shiyaman na wani guri aka raba su masu gurin su suka rarraba abin a tsakaninsu wani bawan Allah gonan da ya ci gado ya sayar ya je ya sayi wani apartment to shekara nawa zai yi kafin ya sai gona shekara nawa zai yana salari salarin da idan ya zo in yana da bukatu da yawa watakila baya isansa bukatunsa a wata sannan kuma yaushe zai tara kudi ya sake sayan gona wanda kuma ya sayar masa ya gama aikin gwamnati ya yi ritaya ne aka nada shi abin da ciyaman na na bodin guri to nawa ya yi jika da wannan a aikin gwamnati kam ya yi tattafa kunne da shi ran da wannan ya ba shi kudin a tsinancen za su kare da izinin Allah ba wani amfanin da za su in dai tun da yake har yi aikin gwamnati har yi ritaya bai kai ya samu abin da zai samu ba sai yanzu yake jira 'ya'ya waɗanda sun ya yi jika da su sun zo suna neman aiki wanda yake neman su kawo kuɗi ya ba su a wannan asara ce da lalacewa da rashin kiyaye amana yayin da zama ruwan dare a ƙasa za in za a zo wai wai neman aiki mutum dan talaka ba shi da komai babansa ya wahala yayi karatu an yi me an sai da kaza an yi kaza kawai kana da dama kawai shi kenan ka samu masa aiki sai ya bada kuɗi ana asara har yaushe nawa zaka samu tun da ba kai kuɗi ba sai yanzu wannan abubuwa ne wanda suka kai matuƙa wajen lalace saboda haka wannan cin hanci ne wanda zai bada kuɗi a bashi aiki bai halatta gare shi ba bai halatta ya bada kuɗi don a bashi aiki Allah subhanahu wataala zai kawo ma aiki ta hanyar halal in ka daure da izinin Allah amma mutane ba sa iyawa dole suke bada kuɗi shi yasa masu karɓan kuɗin kuma suka tsaya suke bayar suke jira sai an bayar wani ya zo yana tambaya wai shi ya bada kuɗin ba a bashi aiki wani kuma ya zo ya tambaya ya halatta ya bada kuɗi a bawa ɗansa aiki aka ce masa haramun ne bai halatta ba ya tashi kasan wani in ya ji fatawa ba ta yi masa ba to sai daga nan kawai ya buga mashin ko ya shiga mota sai gidan malama ne akwai ɗan laushi-laushi in ya je can in ta masa to wasa ne ba ko ta masa ne ko ya samu wanda ya masa laushi haramun haramun ce har abada kuma wallahi haramun ne wannan to amma ya je ya bada kuɗi da ya bada kuɗin akai akai aiki bai fitowa kuɗin ba musu dawo ba kuma a fito fili a nemi kuɗin ma ba zai yi ba saboda dama contract din duk da aka yi shi tun asali ma an gina shi akan haramtacciyar hanya ko a common law ne law of contract idan ka duba common law ya nuna cewa haramta ka nemi ma a dawo ma da hakika haramu ne kotu ya kamata ta yi fatali in kai filing case a gaban kotu haka ka'ida take a common law to balle a shari'ar Allah wadata irin wa'ina abubuwa an lalata kasa da gangan kawai kowa yana cewa a'a tashin farashin kaya a'a an yi kaza an yi kaza duk mu muka kawo abubuwa da kuma muka cakuɗa kasa aka lalata mutane masu kirki kalilan ne kalilan su suke son gyara su suke son kirki su ne za su zo in sun samu dama su ba wa mutum abinci mai shi ma nan gaban ya samu dama ya ba wani kawai abu ya lalace Allah ya kiyaye so da ka bai halatta mutum ya bada kuɗi don ba shi appointment ba bai halatta wani ya karɓi kuɗin wani don ya ba shi appointment ba wannan shi ma bayan ya wallahu ta'ala alam wannan bayan ya yi sallama ya kuma yi fatan alkhairi ya ce afwan malam akwai buƙatar gamsashen bayani kan nau'o'in kan nau'o'i kan nau'o'i na tauhidi domin akwai masu faɗin cewa kasa tauhidi zuwa gida uku ya rubuta cewa tauhidin rububiyya da tauhidin uluhiyya tauhidin asma wa sifat ya ce wannan a cewarsu wai raba Allah ne gida uku wannan dai ba gaskiya ba ne tauhidin rububiya a ayon ƙura'ani yake ba wai wani abu ne na araba ba kawai sauƙaƙa wa mutane ne aka tace ayoyin da suke magana akan aikin Allah da jujjuya al'amura da komai duk wannan sunansa rububiya ai Allah su wani ce alhamdulillah fi rabbil alami shi ne rububiya tauhidin asma wa sifat Allah su wani ta'ala ne ya ce walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biya shi ne tauhidin asma wa sifat su ne هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يا مجكنت الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهن رشي توحيد الأسماء والصفات على القرآن باوني ne ya kirkiro shi tauhidul uluhiyya la ma'budu bihaqqin illa Allah dukkan annabawan aka aika su laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru wannan shine tauhidul uluhiyya وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره kowane annabi in yazo tauhidul uluhiyya ke kira haka ba wai wani abu ne wanda yake an raba shi ko wani mutum ya raba ba a ayoyin qur'ani ne don a sauƙaƙa wa mutane ganewa sai aka ce tauhidul uluhiyya ga sunan ayoyi da suke tabbatar da wannan don a gane in an bar shi a cikin Qur'ani a daban-daban guraren ba dole mutane su gane ba shi yasa aka matso da shi kusa da ganewan mutane a wallahu ta'ala alam amma ba wani abu nan bane wannan kuma wata tambaya ce ina ga Dr. Yusuf aka turo musu irin masu yadawa social media aka turo musu aka turo masa shi ma sai ya turo ta masu gani ta ta gurin su malam Usman ne su ta nan suke saurari don haka suka turo tambaya kamar haka a ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da iyalansa da baki daya wato an yi addu'an alkhairi malam muna bibiyar karatun karatunka yau ku ce muna bibiyar karatu yawa ta ce malam muna bibiyar karatu ni da iyayena amma muna zaune a bauchi wani karatu ba karatu mutum bane kawai karatu ne ake yi har za ce karatunka a masallacinka a masallacinka na yi sallah wannan kuskure a masallaci kawai ka yi sallah duk inda ya dace gaje ka yi sallah ce na samu ji mai tambayar na samu matsala da mai gidana tana nufin mijinta na yi yaji ta yi yaji ta ce sai baffanunta ta ce baffanuna sun yi ta bin mijin ehe baffanuna sun yi ta bin mijin nawa ya sake ni shi kuma ya ki sake ni ya ce a yi sulhu ‘yan uwana kuma sun ƙi yanzu na kai wata biyar ina zaune a gida kuma tana zaune ne a gidan ɗan gwaggwanta ina zaune a gidan ɗan gwaggona akwai aure a tsakanin su ko? da ta ce yadda suke aibata mijin nawa har ya kai yanzu na ji na tsane shi babbar damuwa ta yanzu malam babu mai min fada ko hana ni fita duk inda nake bukata duk inda nake bukatan zuwa zan saka turare kawai shikenan na fita inda nake son zuwa duk zan je ba tare da na tambayi mijin nawa ba hasali ma an ce za a tsine min in na sake waya da mijina kawai ana buƙatar ya sake ni ne ana buƙatar ya sake ni ne kawai kuma ba shaye-shaye yake yi ba ba sata yake yi ba ba neman mata yake yi ba amma lallai ni na je na faɗi ƙarya a kansa to na ji wani malami ya ce mace ta yi mace ta na ji wani malami ya ce mace ta yi haramun ne a musulunci kuma Allah ba zai karɓi ibadunta ba har sai ta koma ɗakinta mala'iku na tsine mata a kuma naji an ce musulmai biyu in sun kai kwana uku ba sa magana Allah ba zai karbi aikinsu ba to ni ba ma tare kuma in ya kira kuma in ya kiran an saka na yi bulokin ɗinsa shin abun zai shafe ni a wannan sai ta ce kuma sannan kuma dan Allah malam ya yi wa iyaye na nasiha na san suna ji ko kuma na san za su ji to a wannan tambaya wannan tambaya ce kuma matsala ce duk tambayoyin ba su bane damuwar yanzu da cewa da ta yi ta ji malami ya ce mala'iku kaza kaza kaza kaza da tsinuwa da ibadu da sauransu duk waɗannan ba a zo kansu ba tukunna inda ake kansu shine na farko kin yi yaji yin yaji wannan dama matsala ne mace idan tana da damuwa juriya za ta in ba abu ya kai yanda ya kai ba dama mace tana da hikima in abu ya kai yanda ya kai din ma to sai ta je ta gaya wa mahaifin mijin to ya fi komai maslaha da izinin Allah in dai ta samu dattijo mahaifin miji tana gaya masa shi yake da ikon yayi masa duk abin da zai masa don shi ya karɓo masa amanarta ya karɓo masa amanar aurenta to amma sau da yawa bincikar su ta ce tafi gidansu in ta je kuma ta ce karo da mata ta samu mahaifiyarsu da yayu mata to su kuma wani sa'i in wasu baffanu masu jin maganar mata ne shikenan kafin baffanin su dawo a wuraren ayyukansu mata sun gama shirya abin da suke so a yi kowane ba fa'iya dawa da ɗaɗɗaya ka ji abin da wannan mutumin ya yi walaƙantaccen nan ka san dama mun gaji da shi gashi nan ma yanzu ya koro ta in wancan ma ya zo gashi nan ya koro ta to in aka samu rashin tunani na maza kuma da girman cewa har da mahaifiyarsu a wancan tim ɗin haka yi to mai shiru-shiru shi ne wanda ba zai ce komai ba ba zai yi wa mijin magana ba ba zai yi wa cewa musu a koma ba ba zai ce kaza ba wanda shi ya fi kowa dama-dama amma wani idan ya zauna yi fa kawai a gani na auren nan a raba shi to wannan shi ya fi kowa rashin abun nan wai shi a ganinsa auren na haraba shi ya ɗauka a ganinsa ne aka haɗa wannan auren bai san ba a ganinsa ne aka haɗa auren ba auren an haɗa shi tun ba a halitti duniya ba amma suka ji ce shi a ganinsa auren nan haraba shi irin su ne suke samun bala'i ba su san me yasa suka samu bala'i a rayuwa ba akwai kuɗi akwai kaza amma ba kwanciyar hankali can ƙarshe ya samu bala'i a rayuwa bai san jajircewa da yi wajen raba auren da Allah ya ce kar a raba ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da kalma mutum ya tsaya sai an raba aure Allah ya tsine masa ba shi ba rahamar Allah ko kalma ɗaya mutum yayi don a raba aure ba gaira ba dalili shi ba hukuma ba shi ba waliyin aure wanda ya bibiya ya ga cewa dole a raba ba haka kawai an zo an ba shi wani bayani shikenan kawai ya hau kai ya zauna ya ce eh lallai za mu taimaka a raba auren to duk abun da ya yi aka raba aure ba shi ba rahamar Allah amma ina al'umma mu kawai haka ake ana zaune a yi wasu abubuwa yanzu misali ita ta yi mummunan kuskure amma mace mai karamin hankali in ta tashi firfirfir ta je gidansu magariba na yi ta so mace na gidan mijinta idan ka duba cikin takaddanta ta ce wai an ce za a tsine mata amma ta ce in na yi magana da mijin nawa a wannan magana magana ce a dumbule ta ce wai an ce an yi ta aibata shi har ta tsane ta ta ta tsane shi ka duba misali a wannan kalman ta ce saboda irin aibata shi da ake yi har ta ji ta tsane shi to amma kuma ku ji bayan ta ce har ta ji ta tsane shi ta ce babbar damuwarta yanzu malam babu mai min fada ko hana ni fita duk inda nake bukata duka wani yana nuna mijin yana hana ta da tunda ai inda iyayen da suna hana ta tun ba a yi aurenta ba min babi aula a yanzu ta fi cancantar su hana ta fita ba ta san hana fita ba sai a gidan mijin ta ce yanzu babban damuwarta ba mai hana ta fita ba mai yi mata fada in ta yi wani abu ashe gata ta samu iyayenta sun samu gidan kirki mai mata fada kar ta fita mai mata hana ta fita amma sai gashi yanzu ita kuma da ta yi kuskure saboda gata ya mata yawa don mata idan gata ya musu yawa to nan suke bokewa yasa a bisa ɗabi'u in al'ada za a bi ba shari'a zalla ba to ba a nuna wa mai ce so a al'ada amma a shara'ance shine a nuna mace so don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa matansa so yayi tsere tsere da su Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa na sha ruwa yace ta ina kika sa baki ki shine fa ake bukatan a sa baki ta inda yasa amma saboda ita mata ce sai ta ina kika sa baki ki ta ina kika sa baki ki sai dora ta guri don me don ta ji cewa ba ba ya ita ko ba ya ita dama ummul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha to amma a al'ada aka ce kar a nuna wa mace soyayya saboda me wato saboda rashin hankali irin mafi yawa daga gurin mata wanda suke tashi a kananan shekaru in aka nuna mata gata kai wata kawai abinci kawai in ci ta koshi shikenan kawai sai ta rikici ba nan take so ta zauna ba sai ta ce musu abubuwa wata kuma in ta ga gata kawai zai zai ce a me yasa me ki a na ga baki da lafiya da sauransu shikenan wata ta fi so kawai in tana mutsu mutsu ba ta lafiya ka kalle ta ka harare ta kawai ka fita to ita wannan ne za ta ce ya gane to akwai irin su to dole sai mutum ya lura da irin wa'annan abubuwa don haka iya sa ta tashi ta tafi da ta tashi ta tafi sai ta yi rashin sa'a kawai maganan mata da kuma rashin dattaku ya shiga amma a yi haƙuri ta ce iyayenta ne ba na ce rashin dattaku ko ba su da dattaku ba amma a wannan mu'amalar in dai yadda ta faɗan nan ne an yi rashin dattaku kuma ba a bi shari'ar Allah ba so da haka iyayen inda har suna ji kamar yadda ta ce su yi mai da hankali yanzu ɗakin mijinta a cire ta a kai ta ɗakin gidan ɗan gwaggwanta wadda in ta burge shi zai iya aurenta in mutumin kirki ne in ta burge shi in mutumin kirki ne zai nemi aurenta in ta burge shi in ba mutumin kirki ba ne ba to saboda haka yanzu nan ne ya fi musu kuma ta fita ta je duk inda take so ba sa kare ta duk abin da za ta yi na hatsari ga tsinuwar Allah wannan tsinuwar Allah tabbas haka ne duk mace sai ta ba da yardan mijinta ba tana can wani guri kuma wai a hana ta magana da mijinta aka ta faɗa bayan ta ce damuwarta bayan ta ce ta tsane shi ba sai ta ce kuma an ce mata wato bayan ta ce ta tsane shi ta ce za ta saka turare ta fita inda take so ba tare da na tambayi mijin nawa ba sai ka ji ko sauke murya ma aika san magana wai ba tare da ta tambayi mijin nata ba har yanzu iyayen ba su fahimce ta ba a wannan maganganu to in ko ba su fahimce ta wato yanzu su ji maganganun da ta yi wai tana fita inda duk ta ga dama mahaifi yana nan gaba ba zai ce mata ta fita ta zauna a gida ba sannan kuma ba tare da ta tambayi mijin nata ba kaga ta tafi cikin tsinuwa ko ba san ma ina ta je ba wannan in ba Allah ya kiyaye ma tana da sauran tarbiyya ba wanda Allah ya cusa mata da yaya za a yi kenan tace hasali ma an ce za a tsine mata in ta sake waya da mijinta tace da mijina in na sake waya da mijina duk fa har yanzu bata kore mutumin daga can ba mun sai idan ka zo ko sulhun aure in ka ji mata tana cewa to asali shi baban Hafsan shi ne yake kaza to da na gaya wa baban hafsan kawai ka ce ku tashi ku tafi to balle wannan tana ta cewa mijina mijina abin da za ta ke cewa mijina mijina wallahi tana cikin hatsari don inda ɗan dama dama za ta yi baban wale ɗin to a macin su ce mijina mijina wallahi tana cikin hatsari akwai magana a nan kar ku yadda ta koma gurin mijin wata ku barta da mijinta yawa wannan shine kaida so da ka wannan iyaye gaskiya sun ci zarafin yarsu sannan kuma sun mata rashin adalci da baffanu gaba daya wanda suka ce sun tsaya mijin wai yana so a yi sulhu amma su suna cewa sai an raba in har suka raba wannan auren ba za su ji daɗi a rayuwa ba kowaye a cikinsu yake da kalma aka raba wannan auren zai wuya su daɗi a rayuwa so da ka su ji tsoron Allah su gyara mun gaggani ko a garin nan muna da misalai waɗanda suka tsaya kai da fata suka raba auren ƴaƴansu wallahi ba su kai labari ba su kai labari ba mun ga maza mun ga mata mu ba ma masu shekaru ba kusa kusa na ai wannan yan shekaru wani mutum ya tsaya yana cewa yassa shi yassa kaza kawai dole mijin ya sake ta aka cije tana so mijin yana so ya ce ina auren ya gaji da shi shi bauwa ka gaji da shi da kai aka zauna ka san da Allah ya hada auren shi kenan yayi karfinsa aka raba har yanzu hakan nan ba shi da cikakken lafiya sannan babu wanda ya aure ta duk inda za ta yi aure in Allah bai nufi ta zauna gurin ba za ta zauna ba me yasa za ka raba aure dole in akwai dalilai muhimmai Allah subhanahu wata'ala yace in abu ya kici ya kiciyewa fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahum wanda in abu ya kici ya kiciyewa idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhunna fa ina at'anakum fala tabu alayhin sabila duk wannan matakai ne kafin aje a ce sai an sake to kawai daga tayyaji ta zo gida shikenan kawai sai a ce sai sakewa ba a sake aure yanda ka tara mutane ka tura aka tambayo izini ka tura aka tambayo an baka wani sai ta ce to aje bayan sati biyu za mu yi shawari bayan sati biyu ka gansu sun sake zuwa sun gurfana a zaure sannan a ce to amma dai akwai wani babbanta ba mu gama waya da shi ba ya ce zai zo yana taraba da Allah a jira mu sai bayan sati biyu su sake komawa su gaya maka to ina nan dai ina jira to kawai shikenan a sannan sai bayan ya zo an tattauna an yi meme sannan sai a ce an bashi in an bashi nan sai to yaushe ne auren gaskiya babanta ya ce bai shirya ba ana nan ana jira ana jira ana jira duka wannan a ɗau lokaci amma rana ɗaya kawai a cewa an saki dole a rinka bin ka'ida in za a yi saki sai an bi dukkan matakai yanda aka hau ta nan ya kamata a soka amma sai ka ji wanda ya je karɓo aure bai sani ba an yi saki wannan ba ka'ida ba kafin a yi saki sai duk waliyan aure sun sani wannan babbanta ne wannan babanta ne wannan da shi aka yi shawari waliyanka su ma da suka je suka karɓo ma auren sai sun sani kai shawari da su to amma fa ga yadda abun yake ga kaza yadda yake ga yadda yake su ko su dunguma su ne su samu wa'inta to amma lalle mun duba mun gani to mene maslaha a haka ma ba a yadda wani ya ce ni a gani na a sake ba a to maslaha kam to yanzu kan bai abun kan gaskiya a fahimta to a ba su ne su shirya haka za su ya can tukuna ce to ya an rasa inda za a yi sannan tukunna in yace to shi gaskiya ba zai iya zama da ita ba saboda wannan ko kuma ita da ce a'a ita ba za ta zauna ba saboda kaza sannan a duba a gani babu son rai babu wauta wani sa'i ƴaƴa mata suna zuwa da wauta a sake ba ta san ina za ta fada ba to ba kawai biyan ƴa za a yi ba don tayo yaji kawai shikenan sai ku gurfana ko iyaye da bakon shikenan kawai a sake ta miji yana bi a ce wai yana son a yi sulhu ana cewa a sake ta kun san inda za ta zauna nan gaba ko haka aka yi wa har kuka aife ta haka aka yi da mamarta aka aife ta saboda haka duk waɗannan abubuwan a auratayya a nan akwai matsaloli da yawa yawa duk yawanci in an samu mutunci nan ake samun irin gurere nawa yawa an fi son gurin da za a rinka lafta ashar ya mata ashar ya zage ta ya zagi iyayenta da ashe da irin wannan ne ba mai bi yanzu yana so a yi sulhu ba da wanda zai zage ta ne zagi iyayenta in tana kusa ma ya hada ta da mari duk gaba ɗaya ta fita a guje makwabtar su shiga tsakani tsawon in aka zo ga zai tsiya ya fada cewa to da dai hakuri ke koma kan yayanki haka zaka ji ana in mai ashar ne sai ga da ki hakuri ki zauna kan yayanki balle ma yana da dan abun hannu haka yana da dan abu hannu ya ci mutuncin iyayenta ta ke din me na san yunwa ta kawo ki gidana akwai wanda ta ce mijinta haka ya gaya mata ta ce yunwa da kuɗin da ake biya mata na makaranta shi ya dawo da ita gidan mijin ya gaya mata amma kuma aka ce ta koma ta zauna a kan yayanta inda ba mutunci nan ake haƙuri amma an samu mutunci ana cewa zo ki karanta fatiha mana ki zo ki tilawan qur'ani ki zo ki fa wani abu na aka ta samu wanda ta ci abinci kuma sai ta zo ta yi tilawan Qur'ani to nan ne gidan rikici a nan ne za ta rinka nuna wai ita mace ce kafin nan saboda haka wannan abubuwa iyaye ba su kyauta ba ba su bi tsarin shari'ar Allah ba duk uban kirki baya cewa a sake masa yasa duk uba in dottijo ne baya cewa a sake masa yasa don bai san dukkan alkhairi ya taru cikin yarka ta zauna a gidan mijinta kullum ka yi addu'a Allah ya ba su rufin asiri Allah ya sa su zauna lafiya Allah ya sa su samu nisuwa wani shi ne amma wai ka ce a sake maka in an sake ta sai ka yaya kana nufin ba ka san Allah ne ya haɗa wurin ba saboda haka a da hankali amma mutanen kirki dattijan kirki su ne wanda suke gaya wa ‘ya'yansu ka sani ki sani cewa mahaifiyarki ma zaman haƙuri muke haƙuri take da ni haƙuri nake da ita haka wani dattijo ya gaya mana ya ce shekaransu arba'in ba ta taɓa zuwa gidansu ta ce menene gashi nan ya mun laifi ba ya ce kana nufin ba na mata laifi ne ya ce sai mu zauna a ɗakin nan mu ili mu kwana ba ma magana ni da ita amma ba ta taɓa zuwa gidansu ba a lokacin da ya ce mana wannan tarin wani dattijo ne Allah ya masa da su Allah ya gafarta masa lokacin ɗansu ne ya biya kuɗi da ita mahaifiyar da shi sun je sun dawo a umra mun zo muna magana akwai lokacin da lokacin muna karatu a can sun je umra ne nan ko bayan mun dawo ma an biya mun sun je sun yi umra sun dawo shi ne ke bani tarihin asalin wannan ɗan to irin wannan yana yana ga yace da a ce tun da irin hayaniyar auren yanzu nan muka rinka yi to ina aka aiki wa innan ne yace shekaran su 40 a wancan lokacin yace sai da aka shekara 40 ba ta taba kai kuka kukansa gidansu ko da wani abu ya kama an kai kukan to ayi nadama a dawo a gyara a zauna zo mu zauna zo mu mata ana ta hakuri ana ta hakuri shi za dattijai da an daura aure abinda za su rinka gaya wa mutane to ku yi hakuri ku yi hakuri suna gaya wa yar suna gaya wa da tana zuwa gida ta ta kiki koma an ce miki dama zaman jin dadi zaki ba hakuri zaki ba je kiki zauna ki hakuri in aka yaka sau biyu ba za ta sake dawowa ba can kawai sai ka ji an ce wance ta haihu suna faɗa ne ta haihu tun wani abubuwa ya kamata mutane su rinka gane amma kawai yariya ta dawo shi ganin kun taru gaba ɗaya an rasa dattijo kun zaunar da ita gida wannan kuskure ne mummunan laifi ne ya kamata a gyara eh ta ce ta masa sharri wannan shine ai ai wani sa'i abinda za ta faɗa na ƙarya saboda ƙananan shekaru nata ta zo kawai wai ita gani take in ta zawo gidansu irin bari ta ɓaci mijin nata nan ta burge ai shi sa tun farko muka ce mace in tana son alkhairi inda mu a society mu shine mace in tafi sai ta tafi gidansu amma a ka'ida a society yarbawa ba haka bane yarbawa idan mace ta yi laifi wannan professor da shi muke magana da shi yace yarbawa idan mace aka bata mace ne da mijinta to ba gidansu take tafiya ba gidan dangin mijin take tafiya don dangin mijin sune za su taka shi bai isa kuma yi musu rashin kunya ba iyayensa ne baffanunsa ne yayinsa ne sai na ga hikima a cikin tsarin yarbawa wannan ya yi kyau sosai gaskiya yau inda mace za ta je gurin baban mijinta ta gaya masa to shi ke wasu zo wani kes yan watannin nan su ma a cikin university nan a abuna wasu mawura wanda suna zaune da mijin da matar ba a garin gombe ba ya ce wannan babanki ya kamata ya maganin wannan abu ki je ki gaya masa ta ce ai ya riga ya sani yanzu ina yake ta ce a'a ba ta so ya san cewa ta rako da wata ummanta suka zo tana so ba ta so baban ya san cewa ta zo ta gayawa wani saboda haka zai dauka cewa ta ta kai gurmansa ta ce amma baban mijinki bai san magana ba ta ce shi kan bai taba sani ba ta ce to daga nan kuna tashi ke hajiya a raka ta gurin baban mijin insha Allah in aka je aka gaya masa wannan matsalar ta gari amma ina sai kaga an je an koma gida su kuma gida kawai sai su taru a guri guda yayunta da suka zo suna cewa karki koma yamma tana yi za a ini a gidan ana surutu ana bala'i ha ni ban taba ganin mutum irin wannan ba shine ai wata da kike wada kin dauko ƙarya kin ce yana soka miki wuka ko yana ce ce soka miki wuta ko gaushin wuta yake sawa a daki ko menene kika yi ƙarya wai don kawai ki burge ki zo gida ki zauna kin dauka zaman gidan dadi ne yanzu gashi kin yi wata biyar kin gaji da zama tun kafin wata biyar kin gaji da zama tun kwana ɗaya kika gaji da zama kika kwana gidan dan goggon kika ai ba babu ai kin fadi wallahi kin fadi kasa saboda ƙaryar da kika yi amma kuma iyayenki sun yi kuskure da babbanunki sun yi kuskure saboda haka a gyara ai abun da ya dace a me da baiwar Allah ɗakin ta tun shedan bai rinjaye akan ta ba a me da ita ɗakin ta ta je ta zauna da mijinta a miji ya nemi sulhu yanzu an yi sulhu a gurin nan inda har iyayen sun ji an yi sulhu anan a me da ita wannan shine mafi alkhairi insha Allah ta'ala yawa insha Allah ta'ala in aka mai da ita za ku ga alheri da yawa ke kuma nan gaba ba sai mun miki fada ba mai ki taki zuwa ki masa ƙarya taki zuwa ki masa ƙarya za ki ga yawa ai shine eh ta riga ta baya kaza baya kaza to shikenan ta wanke wancan ƙaryan to ai sai ki koma ki ga iyayen mun ai ba ki ga musu ba mu kika ga yawa so yanzu ta wanke wancan duk ƙaryen da ta masa nan shi kuma ya yabe miji duk ƙaryen da ta maka kai kuma ka yabe yau shi kenan in ka yabe shi kenan sai ya zauna lafiya lafiya yau gashi ko sun cinye lokacin tafsiri ai matsala ta su ce babba ce miji talatin da bakwai ana ta magana a kanta baka gaba ayoyin alkurani a suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin magana akan sulhun aure da meye da sauran sai ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin Imam Shafi'i da sauran malamai suka ce abu mai shagalatar da mutane yanzu da kiran sallah ma kai haka nan zamu zauna sai dai mu je mu yi jami'i mu yanzu yanzu har an yi ikama an yi dar an yi mai inda lokacin sallah shagaltar shagaltuwa shine a ce ka zauna kana sulhun aure in ka zauna kana so aure wannan ya faɗa wacce ta faɗa sai ka ji kaman za a daidaita sai in wannan ya faɗi na sai abubuwa har a kira sallah ayi sallah shi yasa Allah yana cikin magana akan idda da aure da sha'anin aure kawai sai ce hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin yana gama kuma sai sake komawa magana aure to saboda haka duk ayoyin ce yau ba a samu daman yin tafsiri ba amma kuma an yi tafsiri zaka zamu ci gaba da aya ta talatin da shida cikin suratu ɓaha muna ba ta Allah ya samu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا مَنَّنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ البحر فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختي جئتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجت نجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي نعم Allah subhanahu wata'ala bayan annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah abubuwa kamar yadda muka wuce a ayoyi wadda annabi Musa alaihi salam ya ce cewa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waseeran min ahli haruna akhi ushdud bihi asri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira sai Allah ya ce masa qala sai Allah ya ce a lokacin wajen suna magana ne shi da Allah qala sai Allah ya ce masa qad utita su'laka ya Musa hakika an baka duk tambayoyin kan nan Allah ya baka an baka su wannan ba abun da ya kai shi dadi mutum yayi addu'a a bashi abun da ya roka wannan Allah subhanahu wataala kenan bayin Allah sun wuce Allah subhanahu wataala ya sa mu haɗu da su cikin jannatul firdaus wala qad mananna alayka marratan ukhra Allah subhanahu wataala ce ai haƙiƙa mun yi baiwa akan ka marratan ukhra a wani lokaci can a baya daban akwai abin da muka muka na baiwa id auhayna ila ummika ma yuha lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka ma yuha abinda aka yi mata wahayi kamar yadda Allah ya bayyana a suratul qasas wa wahayna ila ummi musa an ardi'i lokacin da ta haifi annabi musa yana dan yaro ana zagayawa gida-gida da an ji labarin mata daga cikin banu isra'il ta aihu kuma abun da ta haifa da namiji sai a zo kawai ita ma ta sani dama za ta tsaya tana jira ne dama da an ce akwai mata mai ciki a nan gidan kuma bani isra'ila ce ita to ana nan ana jira ana gani yanzu cikinta ya yi wata shida yanzu cikinta ya yi wata bakwai yanzu cikinta ya yi wata kaza jira kawai ake kullum sai aka safin ne tana aihuwa shi kenan ita ma jira take ba ta isa ta gudu ta bar garin ba ba ta isa ta yi komai ba sai dai kawai ta ji mutane an shigo an ce kin aihu ce eh an aihu ina ɗan da aka aihuwa gashi nan kawai sai aka sai a yanka shi a gaban ta shi kenan ɗan jinjiri saboda me malaman wancan lokaci sun yi wa fir'auna bayanin cewa akwai ɗa da za a haifa daga cikin bani isra'ila zai rusa mulkin su to wannan yasa yace to bari ba zai bar kowa ba daga cikin bani isra'ila ana tsakiyar wannan bala'in Allah subhanahu wata'ala ya sa aka samu cikin annabi Musa wanda wannan shine wanda zai rusa daular fir'auna a tsaye da daular musulunci kaga Allah subhanahu wata'ala bai sa wai sai an daina yin wannan abu ko sai fir'auna ya mutu tukunna an daina kashe yaya sannan tukunna a haifi annabi Musa ba saboda Allah shi ba mai tsaye da shi in yayi in yayi nufin abu ba a tsaye da tsarin Allah shi yasa Allah shi baya tsoron kowa duk ta'addancin mai ta'addanci baya dakatar da Allah akan abin da ya yi sai mutum ya duk abin da zai yi abin ba zai taɓa tsarin Allah ba saboda haka lokacin da ta aihu ta rasa inda za ta sa kanta Allah sai sai muka yi mata ilhama an arzihi muka yi wahayi zuwa gare ta ki ci gaba da shayar da shi saboda mai ɗa ya samu nonon farko na mahaifiya yana da matukar muhimmanci faiza khifti alaihi amma tunda jikinki hankalinki ya kasa nisuwa kina ta tsoro kina ga menene to fa alqihi fil yam ki jefa shi a cikin ruwa ko ginnan jefa shi a cikin tashi a cikin akwati ki dauke shi ki jefa akwatin a cikin ruwa wala ta khafi wala ta hazani karki ji tsoro kuma karki bakin ciki kin rabu da danki inna radduhu ilayki lalle mu ji Allah subhanahu wataala wallahi babu shakka masu dawo da shi gare ki bai ma yi amfani da cewa inna narudduhu ilayki ba narudduhu ilayki bai kai karfin inna radduhu ilayki ko karantawa kake yi kace narudduhu ilayki kace radduhu ilayki akwai bambanci madda ce musaqqalul kalmi dole sai an jata sita harakat kowace irin kira kake sai ka jata sita harakat wa an kullihim bil madd ma qabla sakini haka imamu shafi'i ya faɗa haka dole sai an ja inna raddu ilayki sannan wa ja'iluhu min al mursalin kuma mu masu sanya shi ne cikin manzanni kawai ma wannan dan jinjirin da ke gani in kin ji kawai hankalin ki bai kwanta ba sashi a kwaci ki jefa shi a kogi tabbas za a dawo da shi za ki cigaba da shayar da shi kuma shi ɗin da ke gani yana cikin manzannin Allah manzo ga wannan ƙarewar magana ke saboda haka wannan magana da Allah subhanahu wataala ya mata annabi Musa alaihi salam yadda yake roƙon Allah a yanzu sai Allah yake tina masa cewa ai wala qad mananna alaikum marratan ukhra iz auhayna ila ummika ma yuha anikbi fihi fit tabuti shine ki jefa shi a cikin akwati faka bi fihi fil yam sannan ki jefa shi a cikin ruwa teku tana tsoron kar a kashe shi amma a sashi a cikin akwati a jefa shi a cikin ruwa ya ka gani ai shi ma kaman yaya ne amma da ke tsari ne na Allah Allah ya ce sai falyulki fil yam bisahil ya'khudhu ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun la falyulki fil yam bisahil ruwa ambaliyar ruwa zai jefa shi gefen gaba sannan kuma ya jefa gefen gaba ya akudu aduwulli wa aduwullan maƙiyina in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma maƙiyinsa shi zai zo ya tsince shi ta san wannan wannan mahaifiyar ake gaya wa amma kuma Allah ce ina radu bi ilaiki za mu dawo da shi zuwa gare ki amma ga yadda za a yi in kin jefa shi a ciki ruwan in ya shiga ruwan zai kawar da shi gefe in ya kawar da shi gefe makiyina inji Allah sannan makiyinsa shi ma wannan jinjiri shi zai dauke shi daga har yanzu dai ana gaya wata mafi hatsarin yanayi amma ko ba abin da zai same shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni ya kai Musa ka tina wannan duka Allah ne yake gaya wa Nabi wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa son mutane su soka daga gare ni na sanya soyayyanka ga bayina ni ne na jefa maka wannan soyayya don ka babu wani abu yana gudun hijira fa ya je madiyana amma sai gashi yan mata suka je suka gaya wa babansu ya je ya aika a gida shi nan da nan sai ji yana son sa nan da nan ita ma ɗaya daga cikin san cewa tana son ya aure ta nan da nan Allah ya bashi mata a gidan sannan kuma ya samu dabbobi ya zauna haka Allah ya sanya masa kwarjini haka Allah subhanahu wataala yake tunawa annabi Musa irin wannan baiwa da yayi mana shine wa laqad mananna alayka marwatan walitusna'a ala ayn mun yi haka ne lokacin da aka jefa ka kana dan jinjiri walitusna'a ala ayni an fassara shi da fassarori daban-daban waliturabba ala ayni don ko kuma turabba bi ayni saboda a tarbiyantar da kai ina gani ji Allah ni ne zan dau nauyin tarbiyantar da kai har ka girma ko kuma don ka kasance a ra'ayi a bisa ganina haka za ka tashi in ba an ɗauke ka an kai ka gurin abokin gaban da yake yanka mutanen ba to ba za a rene ka cikin kwanciyar hankali ba in shi abokin gaban ya ɗauko ka ya dawo da kai gurin mahaifiyarka mu muka dawo da kai amma kuma shi zai ba da kulawa gare ta a ciyar da ita daga dukiyar gidan gidan sarki a kawo mata abincin gidan sarki a ba ta kuɗi duk wata tana kuma ciyar da ɗanta wannan tsarin Allah ke a lokacin da ake tsoron aihuwa ita kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara aka haifa saboda wanda aka haifan Allah ya sa sai ya zama kaza kuma dole sai ya zama shi yasa duk inda kake ya'yan iyayen kawai talaka ba ababen renawa bane wani shi kaga ya daina iyayensu wasu talakawa kana ganin manya-manyan annabawan Allah iyayensu ga yadda suke ana kashe mutane ana kashe jirajirai amma Allah ya fidda su a guri saboda ka kawai don kaga gidan ku a dangan kara ne ko kuma a dangan laka ne a menene tambayi labarin wanda suke da gidajen sama da yaya suka ga gidajen su saboda ka karka cire tsammani daga rahamar Allah kawai ka ci gaba da addu'a ka zama mutumin kirki karka zama lalatacce mai lalatacciyar zuciya wani yazo yana cikin bakar mota AC yana buga shi kuna bin mota a guje da kaba kuna cewa sai kai kai me yasa ba za ka ce sai nayi ba ba bin wani za ka yi kana cewa sai kai ba a zama za ka yi ka zauna sosai ka ce wallahi in Allah da sai nayi in yazo ya wuce a bakar mota ce a ni dai na gaishe ka assalamu alaikum warahmatullahi amma fa sai nayi haka za ka yi kana bin mutum ka hada zuwa kana ce masa sai yayi yana ciki bai ba san ka ba kawai ya daga gilas gaba ɗaya ko ta ina baka iya ganin sa ƴaƴansa baka san inda suke ba suna can suna karatu a digiri da digiri da waye da waye kai kana can kana ta yawo gidanka baka da katifa wankekiya baka da takalmi mai kyau baka da hulan tsawa mai kyau sai kai aro a gurin abokinka kana bin wani kana ta sai yayi awa malam baka zama mai zuciya je ka yanko ciyawa ka sayar ka dinka riga je ka kayo ice ka sayar ka dinka riga ba wanda ya ce zage ka halal ɗinka kake nema ka je ka yi sana'a ka koyi sana'a je ka gurin yan kaji ka yi figan kaji ka yi ka fige ka fige a baka naira hamsin ka fige ka fige a baka naira hamsin in ka fige goma naira ɗari biyar ka zo ka sayo siga ka kai wa mahaifiyarka ta sha ka je kana kana kana kana kana lalace kawai ka ka lalace kana zagayawa tsakanin mutane ka rike makami kana cewa wani yayi wanda ba ruwansa da kai da za a yi accident ka faɗi ka kakkarye ba zai ɗora ka ba saboda mutane matasa mutum ya mai da hankali ya tsaya ya roƙi Allah ya karanta alƙur'ani ya koyi karatun alƙur'ani ya zama mutumin kirki ya kyautata wa iyayensa saboda haka annabi Musa alaihi salam Allah ya tsiro da shi a cikin wannan yanayi da Allah ya fito da shi a wannan yanayi Allah ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala ayni iz tamshi ukhtuka bayan mahaifiyar annabi Musa ta jefa shi cikin akwati ta jefa shi cikin kogi ruwa ya tafi da shi sai ruwa ya kawar da shi falta katsahu alu fir'auna sai ga mutanen gidan fir'auna suna nan zagayawa suna shawagi kawai suka ce kai ga wani akwati can ba wannan akwati ba suna zuwa suka ji akwati yana motsi motsi yaro ne a shekara abu sai suka balla shi suka bude na kai jinjiri jinjiri a cikin akwati ya za a yi a wannan magana ta fi karfin mu dauka sai gurinsa sai ka diba sai gidan fir'auna aka zo da shi fir'auna ya ce kai ko a ruwa ka samu shi ko yanka shi matar ta kasiya ta ce a ta ce ni ina ga la ta ka turo a sa'an yin fa'a auna ta ke zahu walada ni ina ga kara kashe shi a sa'an yin fa'a zai iya amfana tun da tsinto shi aka yi auna ta ke zahu walada ko mulke shi zama ɗa kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa baiwa shikenan sai fir'auna ya sauka shikenan sai hankalin zai kwanta dama in mace ta iya rike gida ba ta damun mijinta da hayaniya da yawan tambayoyi da sashi abun da bai isa yi ba ta cewa sai an saya ta a ita zo mutumiyar kirki ayya yau baka da hali karkata da hankali sha akwai dan sauran abun da nake da shi kawai shi ma ya ishe mu kai hakuri kai addu'a Allah zai azurta mu gobe to irin wannan mallake miji a gurin ta sai Allah ya sani kaga Fir'auna cewa fa yayi a kashe duk mulkin sannan duk duniya da yake da ita sai a za ta kace kar ku kashe shi a sa an yanfa ana auna takizahu walada duk mulkin sannan sai ce to tun da kin faɗa shi kenan to da ka in matar kirki ce yanzu za ta mallaki miji ba ruwanta da wani boka ne wajen ta miji sai mallaki miji in aka yi rashin sa'a mai yawan azkar aka yi sa'a mai yawan azkar ne Allah ya wargaza sihirin ya fado da ita da bokan ya yi kirin katambulan da su haba ba za ta iya zama ta nutsuwa shi yasa kawai mallakewa shine bin dokar Allah sannan mafi taimakawa wajen mallake miji sune iyaye dottijai iyaye dottijai suna taimakawa zaga ma ko ta yi kuskure in mutum ya tuno iyayenta lakin ci alfarman baba sai ki zauna wallahi kin ci alfarman baba wallahi da ba don haka yau ba za ki ji dadi ba amma kin ci alfarman baba ta gane cewa baban ta dattijo ne kuma baba wanda ba yarinya za ta dawo ya ce mata zauna a nan ya jira lokaci Allah ya sauye saboda haka da hankalinta ya tashi mahaifiyar annabi Musa ta rasa inda za ta yi kuma ɗan bai dawo ba amma ana jin labarin cewa an tsinci wani yaro kun san abu ya faru a babban gida nan da nan yake gama gari an tsinci wani yaro amma kuma fa matar fir'auna a ta yi ta riga ta ce kawai a ita za ta rike da ta ce kawai kar a kashe shi ba a kashe shi ba eh har mahaifiyar annabi Musa ta ce fa qalat li ukhtihi qusi ta ce je ki qusihi dan bididdige ki gano mana ina yake dan jiwo labarin sa usi wa basura bihi an junubi wa hum la yashurun tana dan zagayawa ta zo wajen gidan fir'auna tunda ita ya miji ta lura ta ga da ta ga lalle kanin ta ne ma su wa hum la yashurun su ba sa jin ma akwai wani alaman dangantaka tana gani kawai bata damu ba sai ta kauda kai ba ta zuba masa ido ba ta nuna wani tausayi ba ta nuna wani abu nan ba amma ta tabbata wannan kanin ta ne shi sa Allah subhanahu wata'ala yake faɗi anan iz tamshi ukhtuka baka san lokacin ba lokacin da yarka take yawo tana tafiya fataqullu fataqulu tana cewa hal adullukum ala man yakfuru shin nuna muku wanda zai rene shi domin an zo duk duk matan da ake jin mata su wane ne wanda za su iya karɓar renon wannan yaron don su samu alaka da gidan mulki in aka kawo kawai in mace ta zo ta shirya tana kawo mamanta ina sai kawo da kai sai bata rai ba kawai sai fashe da kuka wa harramna alaihi almaradi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradadnahu ila kai ta karra ainuwa kaga anan sai Allah ce faradadnahu sai muka bi da shi tunda dawowan ne ba lokacin da ake jan hankalin don hankalin ta ya kwanta ba yanzu faradadnahu ne sai muka dawo da shi amma a ta inna radduhu ilayhi don kar ta yi shakka amma nan faradadnahu ila ummi sai muka mai da shi gurin mahaifiyarsa kai ta karra ainuwa saboda idanuwa ta sune su a ce jinjiri mutum ya aifi jinjiri ya rasa inda yake akwai tashin hankali wa faradadnahu ila ummi kai ta karra ainuwa wala tahzan wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq don ita kanta tukunna ta gane cewa alƙawarin Allah gaskiya ne da yace zai dawo da shi ya dawo da shi daga anan sai Allah subhanahu wataala yake faɗi وتقول هل أدلكم على من يقتله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك كما أنت كاكشري بكبتي lokacin ba a dalilin wannan bakin din ne mutun yazo yana ce masa ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin a wannan ne dalilin Annabi Musa ya ce ku saboda haka ayoyin muke so wai mu kare su basira amma kuma wannan ta shiga cikin wannan wannan ta shiga wannan cikin wannan fanadaina ka min al-ghambi muka tsayar da kai daga bakin cikin da kake ciki wa fatannaka futuna muka jarrabe ka da jarrabawai da yawa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya muka daga darajar ka muka tsayar da kai falabista sinina fi ahli madyana ka zauna shekaru da yawa sama da shekara goma fi ahli madyana inda ba garin ku ba kana kiwo kana kwadago wannan ba jarrabawa bane duk ba mu muka baiwa muka muka baiwa ba muna kula da rayuwarka muna kula da rayuwarka thumma ji'ta ala qadari ya Musa sai ga kanan yau ka zo ala qadarin kai kai ne yau eh ya Musa ya kai Musa Allah yake ga masa wannan wastana'tuka li nafsi ni na zabe ka ga kaina ya kai Musa ka san wannan kai daraja ta kai daraja Allah ya kara mana daraja duniya da lahira insha Allah ta'ala in muna raye za mu ji abin da ya gudana gaba bi izini Allah ta'ala kuma ina ga insha Allah zai zama shine inda za mu tsaya a wannan shekarar ban gobe kenan in Allah ya so muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam